أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabbansa gaba ɗaya da alayensa gaba ɗaya waɗanda suka yi imani da kuma waɗanda suka bi su akan tafarki na gari darasinmu mai taken haɗa da soshi muna tare da littafi guda biyu littafi na farko daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab na Muhammad al-Amin Shanqiti da kuma as'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahimahumullah wa rahimallahu jami'al muslimin to kamar yadda muke bin tsari zamu dibi ayar da ta zo akan jerin ayoyi ko cikin wani littafi ta kifi ya samu ka haɗa littafan guda biyu a yau wannan darasi namu na ashirin za mu tashi a kan aya ta 256 a ƙarƙashin matsala ta 36 a cikin daf'o'i hamil ittirabi an ayatul kitab malam yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah la ikraha fid dini babu cilastarwa a cikin addini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy shiriya ta bayyana daga wato bata ko halaka malam yace hadhihi al-aya wannan aya tadullu bi zahiriha a zahirinta tana nuna annahu la yukrahu ahadun ala dukhuli fi din ba za a tilastar da wani a shiga cikin addini ba wa nadhiruha qawluhu ta'ala irin wannan ayar tamkar fadar Allah subhanahu wa ta'ala afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin shin kai annabi sallallahu alaihi wa sallam kai ne zaka tilastar da mutane har su zan mu'minai da kuma wa qawluhu ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala fama arsalnaka alaihim hafiza ba mu turo ka akan mai tsaro a kansu ba in alaika illal balagh abinda Allah ya dora maka shine wato isar da sakon Allah suratu shura aya ta 48 waccan kuma aya afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin a cikin suratu yunus aya ta 99 da riba ɗaya kenan ko gomiya tara da tara a wata hausa wa qad jaa fi ayatin kathira ya zo a cikin ayoyi masu yawa inji mallan ma yadullu ala ikrahil kuffari ala din ala dukhuli fil islami bisayf ayon da suke nuna ana cigasar da kafirai su shiga addini da karfi bisayf da takobi don wancan lokaci da takobi ne ake yaki muna iya cewa da makami a yanzu ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah tuqatilunahum kuna yakar su aw yuslimuna ko su musulunta kenan zabi biyu ne ko a yaki ko su musulunta ko a yake su aya ce da ta zo a cikin suratul fathi a aya ta 16 wa qawlihi da fadar Allah wa qatiluhum ku yaqe su hatta la takuna fitna har sai babu wata fitina a aya ta 193 a cikin suratul baqara da kuma amfala ita ma wannan aya ta zo sai da cikin suratul baqara wa yakuna ad-dinu lillah a cikin suratu wato al-anfal wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah akwai karin kulluhu ina fata an fahimce ni a cikin suratul anfal aya ta 39 ai fitnatun ana nufin shirkun kenan shirka wa yadullu li hadha at-tafsir malan yace abin da yake nuna wannan tafsiri al-hadithu sahih hadisi ingantacce na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi wato umirtu an uqatila an-nas an umurce ni in yaki mutane hatta yaqulu la ilaha illallah sai sun ce la ilaha illallah gaya kenan mafhumul gaya in busti la ilaha illallah ba zan yake su imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da wannan hadisi hadisi ne na abu wato huraira sannan kuma imamul bukhari da muslim kuma sun sake fitar da shi hadisi ne na abdullah ibn umar shi yasa kada ka ji hadisi an ce wani sahabi ya ruwaito shi baka san wannan riwaya baka ce kuskure na baka san cewa da sahabbai da dama suka fitar da shi ba in ba kana da tabbacin cewa sahabi guda ne ya fitar da shi ba wal jawabu malam yace amsa an hadha akan wannan mas'ala kenan bi amraini da al'amari guda biyu al-awwalu magana ta farko ta malamai wa hul asahu shine mafi inganci a wajen malam kenan أن هذه الآية وأن آية في خصوص أهل الكتاب كنا أهل الكتاب أكي نفهم بذا أتي لستد سوبا والمعنى معنى أبن أكي نفي أنهم قبل نزول قتالهم kafin aya ta sabka wadda ta umarci a yaƙe su la yukrahuna an addini mutlaqan ba a yaƙar su gaba ɗaya wa ba'da nuzuli qitalihim aya da ta sabka tace kuma a yaƙe su la yukrahuna ba za a cilastar da su ba alaihi akan shiga cikin musulunci idza a'tawul jizya idan suka ba da jizya an yadin da ƙarfi ko an yadin hannu da hannu wahum saghirun suna kaskantattu kamar yadda aya ta bayyana a cikin suratu wato at-tauba duk da yake malam bai kawo ayar ba qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun ba wai dan mallam bai san wannan ayar ba amma bai kawo ta ba a cikin littafi mun kawo ta don saboda fa'ida wad dalilu ala khususi habihim abin da yake nuna cewa ayat ta keɓance su ma rawahu abu dawud wa ibn abi hatim wa nasa'i wa ibn hibban wa ibn jarir hadisin da abu dawud da imamu ibn abi hatim da imamu nasa'i ba nisa'i ba da haka ake cewa wa ibn hibban da ibn hibban wa ibn jarir da ibn jarir tabari an ibn abbas daga ibn abbas radiyallahu anhuma qala kanat almar'atu takunu miqlatan mace ta kasance miqlat an ce miqlat mace mai karancin aihuwa ko kuma 'ya'yan da ta aiha suna mutuwa fata ja'alu ala nafsiha sai ta ɗauki alkawali akan kanta in ashalaha waladun kenan in ɗa ya rayu gare ta an tuhawwidahu za ta mayar da shi ba yahudi an gane ko falamma ujliyat banu nadir domin yahuda suna akan addinin yahudanci suna ganin kamar wannan kusanci ne ga Allah lokacin da aka kori yahudawa na banu nadir da suka saba alkawali tsakaninsu da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana fihim min abna'il ansari daga cikinsu akwai ‘ya'yan ansar faƙalu la na da'o abna'ana ba za mu bar ‘ya'yanmu ba fa'anzalallahu sai ayata sabkala ikraha fiddin ba a cilastaswa a cikin addini almiqlatu malam zai fassara mana shi allati la ya'ishu laha waladun wadda ɗanta baya rayuwa da ta haihu sai ɗashi mutu shi yasa zaka gan su da yawan mace idan ‘ya'yanta suna mutuwa ko ko haihuwarta ta yi karamci ko ba ta da ‘ya'ya sai ka iske tana da damuwa ko da yaushe tana mutane mu'amala irin wadda bata dace ba saboda yawan wannan hushi da irin ciwon da ke tare da ita na rashin yaya wafil ko karancin yaya wafil masal ya zo a cikin masal wanda masal yan an ce karin magana kenan wanda zaka iske akwai littattafai da dama ma da suka bayanin wannan misalin jamharatu amsalil arab za a ce a harru min dam'il miqlat wato hawaye na mutum sai a ce sun fi zafi daga hawayen almiklat mace da a cikin miklat ‘ya'yanta suke yawan mutuwa domin idan mutum ya yi hawaye idan na farin ciki ne za su yi sanyi idan na bakin ciki ne za su yi zafi malam ya ce wa akhraja ibnu jarir ibnu jarir ya fitar an ibnu abbas daga ibnu abbas qala yake cewa nazalat wannan aya ta sabka la ikraha fi din babu ci da a cikin addini fi rajulin min al ansar ga wani mutum daga cikin ansar min bani salim na daga bani salim ibn auf yuqalu lahu ana kiransa al-husayn da sadun kana lahu ibnani nasraniyani yana da ƴaƴa maza guda biyu waɗanda suke akan addinin kristanci wa kana huwa musliman shi ko yana musulmi fa qala lin nabiyyi sai ce manzo sallallahu alaihi wa sallam ala astakrihuma astakrihuhuma bazan cilastar da su ba ko in cilastar da su tambaya yake yi fa innahuma qad abaya illa nasraniya sun ki shiga cikin addinin musulunci suna son su tabbata akan kristanci fa anzalallahu al-aya sai Allah ya sabkar da wannan aya kidan can an ce yahudawa ƴaƴa ne wanda suke akan addinin yahudanci wadanda ko an ce kristanci warawa ibnu jarir ibnu jarir har yanzu yayo riwaya anna sa'id ibn jubair sa'id dan jubair sa'alahu ya tambayi abu bishrin ya tambayi abu bishrin an hadhihi al-aya akan ma'anar wannan aya an gane ko faƙala sai ya ce kenan shi abu bishirin shi ya tambayi sa'id ibn jubair hudin nan yana kuma zuwa ga sa'id ibn jubair nazalat fil ansar wannan aya ta sabka a cikin sha'anin ansar kenan faƙala khassatan qala khassatan kenan yace mai shin ta keɓance su ce eh ta keɓance su wannan shine abin da suke son su ce wa akhraja ibn jarir maran ya kawo daga ibn jarir an qatada kenan shi ibnu jarir ya fitar da wannan daga kasa da bi isnadin da isnadi guda biyu fi qawlihi la ikraha fi din game da fadar Allah babu tilastasuwa a cikin addini qala yace ukriha alaihi hadha alhayy min al-arab kina an tilastar da alhayy in an ce hayyu nan ba ana nufin mutumin da ke da rai ba na ana nufin wata unguwa ko wani yanki ko wani ƙauye li'annahum kanu ummatan ummiya domin sun kasance al'umma ce ummiya wadda ba ta da sani ba ta iya karatu ba ta iya rubutu ba laysa lahum kitabun ya'rifuna ba su da littafin da suka san shi falam yuqbal minhum ghayr al-islam ba a karbi wani abu gare su in ba musulunci ba wala yukrahu alaihi ahlul kitabi ba a tilastar da ahlul kitab idza aqarru bil jizya idan suka yarda su ba da jizya aw bil kharaj ko ko haraji ma'ana su yi noman wani yanki na musulmai amma tare da su ba da wani abu shi ake kira haraji walam walam yuftanu an dinihim ba a fitine su a cikin addinin su ba aka hane su fa yukhalla sabilahum sai a bar su da addinin su wa akhraja ibnu jarir malam yace ibnu jarir ya fitar aidan har yanzu an dhahak daga dhahak fi qawlihi la ikraha fi din babu cilastaswa a cikin addini qala yace umira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yuqatila jaziratal arabi ya yaki larabawa min ahlil awthan waɗanda suke wato arna kenan falam yuqbal minhum ba a karɓa gare su ba illa la ilaha illallah sai dai su ce la ilaha illallah aw saifi ko ko takobi thumma umira fi man siwahum an yaqbal al jizya minhum al jizya ya karbi jizya ga waɗanda ba mushrikan larabawa ba kenan sai zamanto da kiristoci da kuma majusawa akan faɗar waɗansu malamai sun shiga ciki فقال لا إكراه في الدين سي الله تي بابو تي دسوا cikin addini قد تبين الرشد من الغي شريعة تبين daga bata وأخرج ابن جرير ابن جرير يا فتر عن ابن عباس daga ابن عباس أيضا هل ينزو في قوله لا إكراه في الدين بابو تي دسوا cikin addini قال وذلك لما دخل الناس في الإسلام لوكتي da mutane suka shiga cikin musulunci وأعطى أهل الكتاب الجزية أهل الكتاب suka bada jizya kinan babu ci dسوا cikin addini فهذه النقول مالن yace wannan nassoshi da muka kawo tadullu ala khususiha bi ahlil kitabi tana nuna wannan aya hukuncin ta yake banta ga ahlul kitab al mu'tina al jizyata wanda suke ba da jizya wa man fi hukmihim da wanda ke cikin hukuncin su in an ce majusawa za su iya shiga wala yaridu ala hadha kinan wannan ba zai gitto ma ma'anar wannan aya ba annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sababi ana iya cewa aya tana akwai wata ka'ida ta malamai da take nuna cewa al ibra abinda ake hankalta ma game da nasoshi bi umumin lafzi hukumcinta ya shafi kowa lafazinta kenan hukumcin ya shafi kowa la bi khususi sababi ba a keɓanta ta daga sababin da ta sauka akan shi shi kadai li anna takhsisa fiha domin keɓancewar hukumcin wannan aya urifa bin naqli an fahimce shi ne ta fuskar wato nasoshin da aka ruwaito ga waɗanda suka san tafsirin alqur'ani an ulama'i tafsir daga masana tafsiri la bi mutlaqi khususi sababi ba wai kawai ba ka'ida an ɗauki cewa khususin ayat sababinta kawai aka kalla asbabun nuzul kinta wa mimma yadullu lil khususi abinda yake nuna cewa wannan aya ta keɓanta annahu thabata fi sahihi ya tabbata a cikin as-sahih sahihul bukhari kenan daga hadisi na abi huraira wato ajiba rabbuka min qaumin Allah yana mamakin waɗansu mutane yuqaduna ila aljanna ana kai su zuwa ga aljanna fi salasili a cikin as-salasil su ne wato muna iya cewa wato sarƙoƙi an gane ko hadisi ne na Abu Huraira da yake lafazin sa yazo ajiballahu min qaumin yadkhuluna aljannata fi salasil Allah ya mamakin waɗansu mutane da suke shiga cikin aljanna ta hanyar sarƙa ma'ana kamar an daure da su kenan ina fata an fahimci ni ma'ana kenan asalin sa an cilistar da su shiga addinin musulunci kenan kamar an daure su ne an kai su aljanna to cewa Allah yana mamaki tabbas bal ajibtu wa yaskharun qira'ata tabbata mutawatira a cikin suratul safat Allah yana mamaki amma ya Allah yake mamaki wannan Allah bai gaya mana ba sai mu bar su yana daga cikin ayatul sifat dan waɗansu suna cewa a'a Allah baya mamaki Allah baya kauna Allah baya kaza su kore wasu sifofin Allah ko kuma al mu'attila wanda suke kore dukkan sifofin Allah wannan kuskure na wallahu a'lam malam yake cewa al'amru thani magana ta biyu annaha mansukhatun bi ayatil qital cewa waɗannan ayoyin an shafe su da ayoyi na da suka yi umarni da a yaƙi kafirai ka ƙaulihi fa idan salaha al-ashhurul hurum idan watanni na harama suka fita waɗanda aka haramta yaƙi a cikin su kenan shine wato zulqa'da da zulhijja da al-muharram an gane ko da kuma rajab faqtul mushrikina to ko yaƙi mushrikai aya ce a cikin suratul tauba aya ta biyar wa ma'lumun abin da yake sananne anna suratul baqara cewa suratul baqara min awwali ma nazala bil madina tana daga cikin farkon abin da ya sauka a madina wa surata bara'a ita ko surata bara'a suratul tauba min akhir ma nazala biha tana daga cikin karshen abin da ya sauka wal qawlu bin naskhi cewa an shafe hukuncin marwiyun an ibn mas'ud kenan an karbo shi daga abdullahi ibn mas'ud wa zaid ibn aslam da zaid ibn aslam an gane ko wa ala kulli halin mallan yace dai akan kowane hali fa ayatu saifi ayoyin takobi na yaƙi kenan nazalat ba'da nuzuli suratul lati fiha la ikraha sun sabka bayan ayat da ta sabka cewa la ikraha fi din babu tilastawa a cikin addini wal mutaakhir wanda ya zo ƙarshe aula min al mutaqaddim shi fi cancanta ai aiki da shi wal ilmu inda Allah ta'ala haƙiƙanin ilimi yana wajen Allah duk da yake malam ya kawo na maganganun malamai kuma ce ilimi yana wajen Allah domin ana mayar da ilimi ne a wajen Allah ko da ka sani ilimin ka bai kai irin na Allah ba kamar yadda zo wato a cikin suratul kahaf bayan an ba da labarin mutanen da suka yi sabani akan zaman su a cikin kogo sai ya kulu na salasatun rabi'uhum kalbuhum wa ya kulu na khamsatun sadisuhum kalbuhum rajiman bil ghaib wa ya kulu na sab'atun wa thaminuhum kalbuhum suna cewa sai kulu na salasatun rabi'uhum kalbuhum wasu sun ce mutanen ashabul kafi uku ne karen su shine na hudu wa ya kulu na khamsatun sadisuhum kalbuhum wasu suna cewa biyar ne karen su shine na shida wa ya kuluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum allati rajuman bil ghaib suna jifa a cikin gaibi sai ce wa ya kuluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum suna cewa su bakwai ne karen su shine na takwas su ba a ce rajuman bil ghaib kinan wannan yana nuna sun samu dacewa an gane ko wa ya kuluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim amma kace Allah shine mafi sani kinan koda kun sani Allah shine mafi sani koda kun samu dacewa wannan ladabi ne na alqur'ani kuma ladabi ne na malamai domin duk yadda ka san mas'ala baka kai Allah sanin ta ba kuma ilimin ka yana tafiya ilimin Allah baya tafiya in kai bacci ilimin ka ya tafi in ka haukace ilimin ka ya tafi amma ilimin Allah baya samun matsala shi yasa malamai suke ladabi ga Allah su ce wal ilmu inda Allah ta'ala dama adabi wato da'ab ne na malam ɗabi'a sace a cikin littafansa galibi in ya kawo mas'ala zaka ga ya ce wal ilmu inda Allah ta'ala an gane ko to daga nan za mu shiga cikin mas'ala ta gaba za mu dawo cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi domin shine ayarsa take daidai da bayani aya ta 257 a cikin suratul baqara a karkashin mas'ala ta 64 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allahu ta'ala ya akai Allah yace Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin lamarin masu imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga duffai zuwa ga haske bilafzil mudari' sai kawo mudari'i an gane ko wanda yake nuna yau da gobe yufidu tajaddud wa takrar wal istiqbal shi fi'ili mudari'i yana nufin abu yana ci gaba da abkuwa kuma zai ma iya ci gaba da abkuwa an gane ko yana bada ma'ana guda biyu walam yaqul Allah bai ce akhrajahum ba ya fitar da mu'minnai bilafzil madi bilafzil madi da wato da lafzi na madi abin da ke nuna abin ya huce wal ikhraju qad wujida fitarwa kuma an riga an yi ta لأن الإيمان قد وجد دومين سن سامو إيماني قلنا مالن يتي لفظ المضارع في إلينا مضارع فيه دلالة على استمرار ذلك الإخراج يعني نونا أن فتركم أنا تيغ بدي من الله دقى الله سبحانه وتعالى من الله تعالى دقى الله مدوكة سركي في الزمان الم... في الزمان المستقبل da zamanin da zai so fi haqqi man amana a cikin haƙƙin wanda ya imani an gane ko bi ziyadati kashfi shubahi Allah yana ƙara bashi gane shubuhohin da ake kawowa wa mudha'afatil hidayah Allah yana ƙara mishi shari'a abubuwan da bai gane ba cikin addini sai ya ƙara gane su kenan kullun addini kana ƙara ganewa wa fi haqqi man lam yu'min da wanda bai yi imani ba mimman qada qada Allahu annahu sayu'min wanda Allah ya hukumta cewa zai yi imani bibtida'il hidayah kina Allah zai bashi shari'a wa ziyadatuha aidan kuma Allah ya alƙawarin zai ƙara masa wallazina hadau zadahum hudan waɗanda suka shirya Allah zai ƙara musu shari'a wa lafzul madi la yadullu ala hadha al ma'na kina inda Allah ce akhrajahum kidan ba za a samu ma'anar Allah zai ci gaba da yi ba na fata an fahimci ni wannan mas'ala malan ya kawo ta kenan sai mu gane shi kowane lafazi cikin alkur'ani ya kamata ka san ma'ana nawa yake dauka kuma wace ma'ana za a iya fitarwa karkashin shi wadda za a fahimta da wadda ya zo da ita a mantuk a lafazi da almafhum abinda kuma zai biyo baya wannan mas'ala kenan malam ya fitar da kuma wata mas'ala a ƙarƙashin wannan aya har yanzu a ƙarƙashin mas'ala ta 65 a wannan ayar ta 257 a cikin suratul baqara fa in qila idan aka ce mata kana al mu'minuna fi dhulumat ya aka wani lokaci ne mu'minai sun kasance cikin dhulumat duffai na kafirci dhulumatul kufri duffai na kafirci ake nufi wal kafiruna su ko kafirai su kasance fi nuril imani a cikin hasken imani li yukhraju min zalika dan a fitar da su daga cikin wannan domin an ce su muminai ana fitar da su daga duffai to yaushe sun ka zama cikin duhu su kuma kafirai an ka ce والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات suna fitar da su daga cikin haske to ai su kafirai ba su yi imani ba balle a ce an fitar da su daga cikin haske to wani lokaci ne suka kasance qulna mallan yace al ikhraju fitarwa yusta'malu bi ma'anal man'u bi ma'anal man'i an ad-dukhul ana amfani da shi wajen hana mutum cikin shiga yuqalu liman imtana'a an ad-dukhul fi amrin larabawa suna cewa ga wanda ya ki shiga cikin wani al'amari kharaja minhu ya fita daga ciki kenan ma'ana ya ki shiga wa akhraja nafsahu minhu ya fitar da kanshi daga ciki wa in lam yakun dakhala fihi ko da bai taba shiga ba fa ismatullahi ta'ala almu'minin kare wadda Allah yake mamuminai anid dukhuli fi zulumati dalal Allah yana kare su ya kange su daga shiga cikin duffai na bata ikhrajul lahum minha kamar ya fitar da su ne wa tazyinu qurana'il kuffari lahumul batil kenan kawatar da abokanan kafirai suke makafirai daga kafirai yan uwansu da kuma kafiran shedannun aljannu kafirai daga cikin shedannun aljannu alladhina yasuddunahum bihi waɗanda suke kange su da wannan batar anil haqqi daga gaskiya ikhrajul lahum min nuril huda suna fitar da su ne daga cikin duhun haske wali anna saboda imana ru'asa'i ahlil kitabi imanin ahlul shugabannin ahlul kitabi bin nabiyyi alaihi salatu wassalam da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla an yadhhar kafin ya bayyana nan yana magana ne kenan akan ahlul kitabi kana nuran lahum hasken su ne tunda da sun yarda da zai bayyana amma da ya bayyana ba cikin su ba sai suka kafirci wa kufruhum bihi kafircewa da manzo sallallahu alaihi wa sallam ba'da zuhurihi bayan ya bayyana khurujun minhu sun fita daga cikin wancan imani na at-taura da injila wanda an yi bayanin sifofinsa ayoyi sun yi bayanin wannan kenan sun fita ila zulumatil kufri zuwa ga duhun kafirci wali annahu kuma cewa kuma lamma zaharat mu'jizatuhu lokacin da mu'jizojin suka mu'jizojin manzo sallallahu alaihi wasallam suka bayyana alaihi salatu wassalam kana muwa muwafiqatun wa muttaba'atun kana kana muwafiqatun sun kasance sun dace wa muttaba'atun kuma ana ana bin su kharijan min zulumatil jahli kenan fitar da mutane ne daga cikin duhun jahilci ila nuril ilm zuwa ga hasken ilimi kenan lokacin da manzo ya bayyana waɗanda mu'jizoji suka da suka bayyana nashi kamar sun haske ni wa mukhalifuhu wanda ya saba mishi kharijan an nuril ilm ya fitar ga hasken ilimi ila zulumatil jahli zuwa ga duhun wato jahilci wannan shine abinda malam ya kawo game da ahlul kitabi da kafirai amma malamai sun yi bayani daban-daban a ƙarƙashin wannan aya za mu ƙara da ɗansu matsaloli kamar da muka saba shine cewa waɗansu sun ɗauke shi uslubu takrif ko da mutum bai taɓa kasancewa cikin wani abu ba ana iya ɗaukar cewa ma kamar ya kasance cikin shi kenan nan dama ba su taɓa kasancewa su muminnan ba cikin wani hasken da an ka fitar da su amma na ana nufin kamar daga inda suka tashi shine asali sai suka koma zuwa ga abin da ba shine asali ba ko kuma a'a shi kafirci duhu ne amma bayan gaskiya ta bayyana gare ka ka ƙara kafirci to kamar ma kafircin da kake na da wato matsayin haske yake mai dama dama ne ka koma cikin mugun duhu shi ko musulunci wato haske ne amma ƙara gane shi kuma ƙara wato ci gaba ne a cikin haske shi ne abin da waɗansu malamai suka yi bayani waɗansu malamai suka ce a'a abin da ake nufi kafirai ana fitar da su muminai ana fitar da su minar zulumati daga cikin dufai shine wasu daga cikinsu sun kasance akan shirka dama shirka suke Allah ya kawo su cikin musulunci su kuma kafirai sun kasance akan fitra domin duk wanda an ka aihuwa akan fitra kowa ana aiho shi ne akan musulunci kullu mauludin yuladu alal fitra kamar da yazo cikin hadisi na Imam al-Bukhari da da Muslim wanda Abu Hurairah ya fitar da shi kowa ana haifo shi ne akan imani daga baya zai zo ko ya ci gaba da zama musulmi kenan hasken shi ya karu ko ya zama to akan kafirci sai ya shiga cikin duhu shine abinda malamai suka yi bayani sannan kuma daga cikin abin da za mu fitar a ƙarƙashin wannan aya shine cewa alkur'ani in zai kawo duhu sai ya kawo duhu masu yawa babu inda zai kawo duhu guda misali kaga nan Allah subhanahu wataala ce yukhrijuhum yukhrijuhum min adh-dhulumati domin bata hanyoyi ne daban-daban ba wai hanya guda bace akwai kiristanci akwai yahudanci akwai arnanci arnancin daban-daban ne yahudancin mazhabobi daban-daban ne kiristanci shi yasa sai ya kire shi amma musulunci da yake guda ne sai ce annur domin haske guda ne musulunci guda ne wannan yana daga cikin balaga ta alkur'ani kamar yadda malamai suka yi wato bayani don haka mai son karin bayani ya kuma cikin littattafan tafsiri zai ga wannan bayani kuma ka diba cikin i'rabul qur'anil karim wa bayanuhu na muhammad muhiddin darwish wanda shi ma ya kawo wannan wasu daga cikin waɗannan mas'alolin da na kawo to sannan mas'ala ta wato ta ƙarshe wadda zan kawo a ƙarƙashin wannan aya Allah da ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyi majibincin lamarin masu imani to amma kuma wani wuri sai ya nuna cewa ba masu imanin ba shine waliyin kowa domin kafin rai Allah ce hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat ko hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat a wata qira'a wa ruddu ila Allah maulahumul haqq za a mayar da su zuwa ga majibincin lamarin su shine Allah amma a cikin suratul qital ko suratul muhammad sai ya ce zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum Allah shi ne majibincin lamarin masu imani su ko wa kafirai ba su da wato majibincin lamari a'a can nan da anka ce wilaya akwai wilaya kala biyu ce kamar yadda ma'iyya kala biyu ce inda anka ce inna Allah ma'al ladhina taqaw Allah yana tare da masu imani alhali kuma lokaci sai a ce Allah yana tare da kowa wa huwa ma'akum aina ma kuntum to nan da ma'iyya da wilaya ana nufin akwai ma'iyya da wilaya na taimako da jibintar lamari da kauna wannan ta keɓance ga masu imani akwai wilaya amma Allah shi ke tafiyar da al'amarin kowa kuma ya san abin da kowa yake aikatawa to wannan amma ce to shi yasa kaka ce waɗannan ayoyin sun ci karo da juna wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba har yanzu dai zamu koma cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha domin ita ce mas'alar da take gaban mu mas'ala ta 66 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa in taqala ibrahimu sallallahu alaihi wasallam ko alaihi salam idan aka ce ibrahima ya an kai ya cira ta cikin hujja ila hujjatin ukhra zuwa ga wata hujja wa adala an wato nusratil ula sai ya bar kafa hujja ma'ana ya kafa kara kare hujjarsa ta farko ma annahu lam yanqati bima aradahu bihi namrud bai yanke ba daga abinda namrud tunda an ce na marud ko na marud kamar da ake cewa duk da yake sunan shi bai tabbata a nassi ba ba za mu karyata ba kuma ba za mu gaskata ba sai mun samu dalilin da zai samu karyata kuma gaskata an gane ko bai yanke ba daga abin da namrudu ya aikata min qatl ahadil majusaini da ya kashe ɗaya daga cikin majusawa an gane ko wa itlaqil akhar sai bar ɗaya daga cikin su fa inna ibrahim duwaci annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam haka malam yace ko kuma ce alaihi salam ma arada hadha al ihya wal imata kenan ba yana nufin rayarwa ba da kashewa domin lokacin da suka tattauna da shi aya ta kawo bayanin wannan da duke shi malam bai kawo aya ba za mu kawo wannan ayar an gane ko ba dan mun fi malam sani ba Allah ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين Allah ce baka ga da zuciyarka ba kenan wanda ya jayayya da annabi Ibrahim ba don Allah ya bashi mulki domin ababen da ke sa wani ni'imomin Allah su suke sa mutane su bijire ma Allah mulki kuɗi ƴaƴa ko wata ni'ima ta duniya ko daraja da Allah ya ba mutum karfin faɗa a ji ko ilimi ma na addini ko ilimi na duniya suna sawar dan adam ya bijire karatu ne mai yawa sai ya ce iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit lokacin da annabi ibrahim ya ce ubangiji na shine wanda yake rayawa yake kashewa qala ana uhyi wa umit yace ni ma ina rayawa ina kashewa aka ce sai ya kira mutum biyu suna tafiya ya kashe guda ya bar guda kaga nan yana nufin ya raya ya kashe waɗansu malamai suka ce a'a sai ya kira mutane guda biyu duka an yi musu hukuncin mutuwa sai ya kashe guda ya bar guda domin wanda an kai hukuncin mutuwa ai mutuwa ta zo masa waɗansu suka ce a'a ya kira mutane guda biyu guda an yi masa hukuncin mutuwa guda kuma an yi masa hukuncin wato kashewa sai ya kashe wanda ba a yi masa hukuncin kisa ba ya bar wanda aka yi masa hukuncin kisa don ya nuna rayawarsa to ya aka yi ibrahima duk dai da takaita kawo dai ya aikata wani abu tunda ya ce ana uhyi wa umit sai malamai suke cewa ya aka yi dai almuhimmu dai ya bar guda annabi ibrahim ya san cewa ba haka yake nufi ba domin shi wannan mutumin ba rayawa ya kashe ba a'a ya kashe wani mutum ne sannan ya bar wanda ai raye raye amma shi kuma Allah shi yake halittar dan adam ya sa masa rai ya busa masa rai an gane ko to kenan kuma shine annabi ibrahim yake nufi to ai ya kamata annabi ibrahim ya kare hujjarsa me yasa ya bar wannan hujjar sai kuma ya ci gaba da bada wata hujja duk da yake san shi wannan sarkin ƙarya yake yi qulna malin ya ce in ma li annahu ra'a khasmahu qasir al-fahmi an idraki ma'anar ihya'i wal imata tana yiwa saboda annabi ibrahim ya ga cewa shi wannan mutumin bai gane mi ake nufi ba an gane ko daga rayarwa da rayawa da kashewa allati adafaha ibrahimu sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma wuce alaihi salam tunda shi malayin amfani da wannan wadda ibrahimu ya danganta ila Allah zuwa ga Allah haythu arada mu'aradatan lafziyya kawai wagga mu'arada in an ce mu'arada fito na fito da yayi da hujja ta ibrahima mu'arada ce wadda take lafziyya kamar talafazi ba ta da wata ma'ana wa amiya an ikhtilaf al ma'nayni alhaliku ya san ko ma'ana ta bambanta domin rayawa ta Allah ba ɗaya take da rayawa ta dan adam ba kashewa ta Allah ba ɗaya take da kashewa ta dan adam ba auli annahu alima annahu fahima hujja ko ko annabi ibrahim ya gane mutumin ya gane hujja lakinnahu qasada tamwih sai dai yayi niyyar at-tamwiha wato ya lullube wannan hujjar tashi an gane ko ko ya rikitas wa talbisa da rikitarwa in ji malam manzauri ala atba'ihi ga magoya bayansa shi wannan sarki wa ashiya'ihi da magoya bayansa an gane ko atba'a magoya baya da ashiya' na ana nufin magoya baya ko ko waɗanda suke makusantansa waɗanda suke bin sa fa adala ibrahimu ila amrin zahir sai annabi ibrahim ya koma zuwa ga al'amari wanda yake ya fi fitowa fili a fili baro baro yafhamuhu kullu ahadin kowane mutum yana iya ganewa wala yaqau fihi tamwihu wala talbis bai yiwa a cikin hujjar da zai kawo sai a samu wato rikitarwa domin annabi ibrahim da ya gane ya faɗi wannan sai ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq Allah yana zo da rana min al-mashriq ta gabas fa'ti biha min al-maghrib to kai ka zo da taka da ta yamma ta fadi gabas shi ko Allah yana fitowa da tashi gabas ta fadi yamma to kaga nan Annabi Ibrahim bai son ya bata lokaci ne shi yasa sai yayi amfani da wannan dama abinda waɗansu malamai suka faɗa kenan kuma abinda shine malam ya kawo kenan to dan haka in ka ga mutum zai bata ma lokaci ba wai dan ka yadda da abin da ya faɗa ba abin da ake kira at-taslimul jadali sai ka je gaba an gane ko at-taslimul jadali wani lokacin ana yin sa saboda a'a a samu damar tattaunawa kamar yadda zo a cikin suratu saba wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin wa inna ka ce ma su kafirai kamar yadda Allah umarci annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna mu au iyyakum ko ku la ala hudan akwai wanda yake akan shari'a aw fi dhalalin mubin akwai wanda yake akan bata kaga dan saboda a tattauna ya faɗi wannan domin shi baya shakka cewa akan shari'a shi kuma Allah baya shakka cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana akan wato shari'a ina fatan ana fahimta ta wanda kuma malamai suke cewa shi yasa tauhidin rububiyya akwai shirka a cikin sa kamar Allah ya ruwa wasu ce a'a an yi ruwa ne saboda kaza amma galibi shirka ta zuwa cikin tauhidul uluhiyya an gane ko domin babu mai inda zai ɗauka sifofin Allah ko aiki irin na Allah amma mutum na iya ƙarya ce ba za a bauta ma Allah shi kadai ba ko ya sa waɗansu wasita tsakanin Allah da wato wasu alloli da yake kirkirawa na ƙarya an fahimci wannan to kenan a nan abin da za mu fahimta mutum biyu suka yi iddi'a'in rububiyya amma sun fada cikin matsala fir'auna ya iddi'a'in rububiyya ya ce ana rabbukumul a'la na maruzu ya ce yana rayawa yana kashewa wanda shi ma aiki ne na rububiyya amma ƙarya za ta zahin bayyana shi yasa cikin tauhidin rububiyya da wuya ka samu ƙarya tana yaduwa sai da cikin tauhidi na uluhiyya wanda kuma in kai ƙarya cikin tauhidin rububiyya ka ɗauki sifa Allah to kuma ka koma cikin tauhidin uluhiyya domin wanda ya halitta shi ya cancanta abota masa wanda ya cancanta abota masa shi kadai shine wanda ya halitta da sauran dai abinda malamai suke kawowa har yanzu mas'alar mu ta gaba ƴan uwa musulmi mas'ala ce ta 67 a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa taba Allahu ala qalbihi ya an kai Allah ya yumke akan zuciyarsa inji malaman zauri ma'ana Allah ya rufe zuciyarsa da hankalinsa da tunaninsa falam yu'arid shi kuma bai samu damar ya juyar da bil aksi ba ya juyar da hujja an gane ko ta annabi ibrahima fi turu'i shamsi a wajen fitar rana an gane ko yace to tunda ka ce Allah yana fitar da rana daga gabas ta faɗi yamma kuma ka ce ni ban in fito da ita daga yamma ta faɗi gabas to ka ce ma Allah ya fito da rana daga yamma tunda ka ce shi Allah ne ya fito da ita daga yamma ya faɗi da ita zuwa gabas duk da yake karshen daga cikin alamomin kiyama ranar za ta fara fitowa daga yamma malam yace kulna zamu ce li annahu law arada bihi da ya kawo wannan hujja lam ya'ti Allahu biha min al-maghrib Allah bai kawo ta ta yamma ba ta faɗi gabas an gane ko li anna zalika amaratu qiyamis sa'a domin alama ce ta tashin alkiyama gashi malam ya kawo fala yujadu illa qariban min qiyamiha ba za a samu wannan ba sai lokacin da kiyama ta yi kusa wali annahu kuma da ce shi wannan namaruzu sarki duk da yake mace sunan shi bai tabbata a nafsi ba wa wa atba'ahu da magoya bayansa kanu alimina sun san cewa anna tulu'aha min al-mashriqi sabiqun dama fitar da ita daga gabas ta fadi yamma abu ne wanda an san da shi ala wujudihi dama an san da tabbata shi ya gabata kasancewa tana fitowa falau idda'ahu da ya ƙari ya yi iddia'in shi ke fitar da rana shi na marudu daga gabas ta faɗi yamma lakazzabuhu da sun ƙaryatar da shi ina fata an fahimta wannan ɗaya ne daga cikin abin da malam ya kawo ko wasu daga cikin maganganun da malam ya kawo amma da ma ya faɗi haka ya ce to ya yadda da Allah shi ke fito da ita daga gabas to ta faɗi ya fito da ita da yamma ya ga yanzu to yanzu ya za a yi a'a dama Allah subhanahu wataala sai ya ce fa buhital ladhi kafar wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin sai aka rikitar da wanda ya kafirta Allah bai shirda mutane azzalumai wannan yake nuna ma Allah dai na ya kwace masa dubara domin ba zai iya fito na fito ba da masu gaskiya sannan koda ya faɗi wannan annabi Ibrahim yana iya roƙon Allah ta fuskar mu'jiza Allah ya fitar da ita kuma koda annabi Ibrahim bai roƙi Allah ba Allah annabi Ibrahim zai iya cirata daga wannan hujja zuwa ga wata hujja dama makaryata dai sun san su makaryata ne girman kai ne suke yi saboda Allah subhanahu wataala ya ba su wata ni'ima ta duniya ko ta mulki ko ta ilimi na addini ko ta ilimi na kere-kere kamar da turawa suke yi a yanzu ko kuma ilimi na magana da falsafa ko kuma 'ya'ya ko kuma dukiya da dai sauran ni'imomin da suke sawa karfin faɗa a ji mutum ya bijire ma wato hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala Allah kai mana tsari mas'ala ta gaba har yanzu za mu shiga ne cikin as'ilatul qur'an al-karim wa ajibatuha domin shine ayoyin nasu suke jere a mas'ala ta 58 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala uzairun alaihi salam ya an ce uzairu yace duk da yake mun ce ba bai tabbata ba uzairu uzairu ne wanga abu ya faru a kansa munkiran yana mai inkari yana mai musu mustab'idan yana mai nisantarwa da yace anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha ya za a yi Allah shi rayar da wannan gari bayan ya mutu kinan mutanen garin ake nufi an gane ko a cikin suratul baqara inda Allah ce au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha aw wannan wadansu malamai sun dauke ta littanwiya kenan ka dauki misalin namruzu ko ka dauki misalin wannan ko kuma aw wadansu ke dauke ta wawul atfi ce kamar wawul atfi take kenan wa kallazi marra ala qaryatin kamar ma kuma misali na wanda magana guda biyu ce aya ta 259 a cikin suratul baqara wa huwa nabiyyun shi kuma uzairu annabi ne wan nabiyyu la takh wato la takhfa alaihi qudratullahi duk da yake a rubutu sun sa la takhfi kuskuren tiba'a ne tana yiwa ko kuma malam yayi kuskure dan adam duka yana yin kuskure kamar yadda muna yin kuskure kenan la takhfa alaihi qudratullahi ta'ala qudra Allah ba ta boyuwa gare shi ala ihya'i qaryatin khariba Allah ya rayar da gari wanda yake ya rushe ya ruguje an gane ko wa i'adatu ahliha ilaiha kuma Allah yana iya mayar da mutanen gaba daya annabin Allah baya shakka wannan ko kuma mutum nagari kulna malam yace zamu ce amsa ma qalahu abin da ya faɗa munkiran yana mai musu mustab'idan li azimi qudratillahi ta'ala ba ya faɗa bane kenan ma qalahu ba ya faɗa bane nan ma nafiya ce ba ya faɗa bane yana musu wato qudrar Allah ko yana nisanta wannan ga girman Allah bal muta'ajjiban min azimi qudratihi ya faɗi wannan ne yana mai mamaki ga qudrar Allah ta'ala madaukakin sarki shi yasa domin mamaki yake yi aw talaban li ru'yati kayfiyati al-i'ada ko ko yana nema ne ga Allah Allah ya nuna mishi yadda zai sake mayar da wannan gari li anna mallan yace don saboda anna ita kalima ta anna tana zakkuwa bi ma'ana kaifa wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana kaifa ta yaya aidan kenan kuma ba wai ma'ana guda gare ta ba shi yasa sanin ma'ana guda ka kuskurantar da malamai yana saka cikin hatsari wa qad nuqila an mujahid an yo riwaya daga mujahid cewa ala annal marra ala alqaryati mutumin da ya shude ga alqarya an gane ko alqa'ila zalika wanda ya faɗi wannan kana rajulan kafiran ya zamanto kafiri shakkan fil ba'thi cewa yana shakka ne akan tashin alqiyama wa in kana al-awwal huwa al-mashhur malan yace amma magana ta farko yace mafi zama shahara kenan idan wasu malamai da suka ce kafiri ne mutumin nan Allah dai na so shi da alkhairi kamar yadda Imam Sa'id ya tafi akan haka shi ba da sau kafin sa'adi kuma akwai magabata gashi malam ya kawo kenan suna ganin kafiri ne shi yasa ya faɗi wannan magana wadan suna ganin a'a wannan mutumin musulmi ne domin da ya faɗa qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir ko qala i'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir mala'iki yace da shi kasancewa wa kudura Allah Allah mai iko ne akan komai in mun ce musulmi ne kenan sai mu ce mamaki ne yake yi yana neman Allah ya nuna masa in kuma mun ce kafiri ne to sai Allah ya so shi da alkhairi kamar da waɗansu malamai suka tafi ina fatan an fahimce ni amma ƙarshen ayar yana nuna cewa musulmi ne don yace a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir na san cewa Allah mai iko ne akan komai duk da sun ce a'a sai bayan ya ga abin ne a wannan lokaci ne yace ya yadda shi yasa suko sun ka ta'awilantar da shi wasu suka ce a'a alamu ina da sani kenan dama ya san da haka ina fata an fahimce ni wannan aya kuma malam bai kawo ta ba amma za mu kawo ta don kawo fa'idodin da ayar ta kumsa a cikin wannan fage Allah yake cewa a cikin suratul baqara aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها كون ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير كو قال أعلم كنن قال اعلم أن الله على كل شيء قدير إن زاء رباسو التي مثال كما متمن دا مر على قرية يشود أكن وتا القرية وهي خاوية على عروشها تاروشي أكن روفنتا qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha yace yaya Allah zai rayar da wannan kinan ta yaya ko kuma anna ta yaya in kafiri ne yana nisantarwa in kuma musulmi ne yana neman sanin ko yana mamaki ya Allah zai rayar da wannan gari kinan mutanen wannan gari har da garin ma idan yan rayu in mutanen sun rayu shi ma zai rayu fa amatahu Allah mi'ata amin kai tsaye sai Allah ya kashe shi fa'un taranu da kai tsaye thumma ba'atha sai Allah ya tayar da shi qala kam labista sai Allah ya turo mala'iki kamar da ake magana tunda ba Allah ne magana da shi ba shekara nawa ka yi ko ko jimawarka a wannan wurin ta kai wani lokaci qala labistu yawman aw ba'da yawm yace na yini guda ko ko rabin yini domin waɗansu sun ce an tayar da shi ne bayan sallar la'asar bayan ko ya mu an kashe shi farkon yini kina sai sa tsammanin wannan yini ne ko ko kwana ɗaya ne bayan shi sai aka ƙara wani kwana ɗaya qala bal labista mi'ata am yace shekara ka ɗari a wannan a wannan wuri qala bal labista mi'ata amin amma fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ka kalli abincinka da abin shanka bai canza ba wanzur ila himarika amma ka kalli jakinka shi ya mutu to me yasa aka kashe jakin amma kuma abincin bai canza ba da yawa daga cikin dalibai ba su tsaya akan wannan aya shi abinci shi ya kamata a ce ya canza da gaugawa jaki kuma shi ya kamata a ce ya ɗauki lokaci mai tsawo amma dan Allah ya nuna maka ƙudurarsa sai ya zamanto wanda ya kamata ya canza da gaugawa sai Allah ya tsare shi wanda kuma ya kamata ya jima sai Allah kuma ya canza shi wanzur ila himarika wal fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah lam yatasannah bai canza ba waɗansu ɗauki wannan ha'un ta asali ce waɗansu malamai sun ce a'a ba ta asali ba ce magana ce ta malamai daga asana ne shine abin da yake shekara kinan ya ɗauki lokaci mai tsawo wanzur ila himarika wali naj'alaka ayatan linnas kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumi kitabil maknun da al-bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi da kuma wato i'rabul qur'an al-karim wa bayanuhu duka zaka ga asalin sabani kan asalin wannan ha'un wanzur ila himarika wali naj'alaka ayatan linnas kuma mun yi haka dan mu ka dubi jakinka da kai da jakin naka kuma gaba ɗaya mu mai da ka aya ga mutane ko kuma kissar ka kai da jakin naka gaba ɗaya ku zan aya ga mutane wali ja'alaka ayatan linnas wanzur ila al'izami ka kalli kasusuwa na jakin da ya mutu suka ruguje suka rududduge kaifa nunshizuha ko kaifa nunshiruha qira'a da tace nunshizuha za mu daukakar da su domin annushuz yana nufin al-irtifa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan idan mace tana jin tsoron mijinta ko tana ganin alamun ko tana saunar mijinta zai yi mata wato girman kai kuma Allah ya ce wallati ta khafu na nusu zahunna matan da kuke jin tsoron irtifa'ahunna ɗaukaka su ma'ana fandare wasu da girman kansu to nunshizu ha kaifa yadda zamu ɗaukakar da su a qira'a kaifa nunshiruha yadda zamu tayar da su murayar da su kenan wannan qira'a ta nuna an tayar da an ɗaukako su suna haɗuwa wanda kuma tana nufin an rayar da su nunshizuha an tayar da su nunshiruha mun rayar da su fa ansharna bihi baldatan maita mun rayar da gari wanda yake matacce shi yasa akwai bahasi na ilmul qira'at sai ka dibi qira'o'in qur'ani kaga yadda wato alaka tsakankanin su kaka tsammanin qira'a ta ci karo da wata qira'a kayfiyatul jam'u bainal qira'at ana yin aljam'u bainal qira'at ta fuskar bil qur'anil karim ta fuska kuma lugha ta fuska kuma wato alqira'a bil qira'a wanda fage ne mai nisa ta fuskar ma'ana da tasirinsu ta fuskar ma'ana da kuma ɗibar wato fitar da hukumce-hukumce na wato fiƙihu da na shari'a. Hamba cikin aƙida za a iya gabatar da binciken tasirin qira'at a cikin ilimin aƙida wanda ilimi ne mai faɗi ko alwaqf wal iftida da tasirinsa a cikin hukumce hukumce da kuma wato aqida da tasirinsa cikin ilimin tafsiri fage ne mai yawan da ɗaliban ilimi za su yi bincike zan ba da waɗansu littattafai waɗanda suke taimakon ɗalibai akwai wato alwaqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na na ustaz doktor Ibrahim Awad dan kasan Misra akwai alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida wanda bincike ne na magister a jami'a ta Madina na wani dalibi absarul islam bin waqar al islam sannan kuma abin da ya shafi qira'at akwai qira'o'in qur'ani malaman tafsiri daga suna bayani akan alaka tsakanin qira'a da qira'a wanda in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur da kuma wani sabon bincike da aka gabatar baya bayan nan bincike ne na doktora wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman saudiya al-sheikh al-doktor umar bin salim an gane ko bin bazmul ya yi alƙira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam mujallaji guda biyu ne ɗalibin ilimi sai ya bincike akan wannan kaifa nunshiruha kaifa nunshizuha yadda zamu fitar da su an gane ko thumma naksuha lahma murayar da su mutayar da su mu rayar da su kaifa nunshiruha ko nunshizuha thumma naksuha lahma sannan mu tutafatar da su yana tsaye sai aka tayar da kasusuwan ɗaya bayan ɗaya aka kawo kuma duk abin da yake kan kasusuwan na tsoka da jijiyoyi da jini sai ga jaki ya haɗu to falan ma ta bayyana lahu lokacin da wannan abin ya bayyana gare shi qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir yace na san da Allah yana da iko akan komai sai wata qira'a ta ce i'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir qira'a ce ta Hamza kasancewa Allah yana da iko wato akan komai kenan da yace mai ka sani sai ce na sani kenan umurnin sa yayi shi ko sai ya amsa ma umurnin da an kai masa wannan shine wato alaka tsakanin wannan kira'a wannan kira'a ta nuna an umurce shi wannan kira'a ta nuna cewa ya ya aikata abin da aka umurce shi kenan kai kokari ka san al'alaka baina wato alqira'at to anan abin da ya kamata mu ce kenan shi wannan mutumin yana nuna cewa yana nuna cewa in ma kafiri ne ya musulunta in kuma mumini ne dama ya san da wannan abin akwai bambanci tsakanin jin abu kamar yadda zo cikin hadisi wanda yake na cikin mustadrak na Imam al-Hakim an gari kuma hadisi ne ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam laysa al-khabaru kal muayana labari ba dashi da abin da kake gani ba ido suna da nasu tasiri na daban ina fatan ana fahimta ta shi yasa wadansu suke cewa laysa al-khabaru kal yaqin idan ba hadisi suka ce ba in sun ce hadisi ne to ba haka lafazin lafazin sa yake ba laysa al-khabaru kal muayana in kuma sun ce laysa al-khabaru kal yaqin suna nufin ma'anar hadisin ta zo haka to gaskiya ne koko in masal ne na larabawa kuma wannan shi kuma masal ne babu matsala an gane ko to almuhimmu dai wannan bawan Allah ba shakka yake yi ba yana mamaki ne kamar yadda kuma ayoyi da dama sun nuna masu imani suna tambayar Allah wani abu amma ba dan suna ganin kamar Allah bai isa bane a'a suna mamakin yadda Allah zai yin abin ina fata an fahimce ni kuma akwai ayoyi da dama wanda ayar da za ta zo bayan wannan ita ma akan haka za ta bayani kuma za mu ƙara faɗaɗa bayani in lokacin ya zo kamar misali a cikin kissa ta zakariya ya ce ma Allah anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati aqiran wa qad balagtu min al-kibri itiya ya za a yi Allah in samu da kaga ba yana nufin Allah ya kasa ba tunda inda ya san Allah ba zai ba dan me zai roki Allah Allah ya bashi da amma Allah ce qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a abu ne mai sauki ga Allah an gane ko Allah ya halice ka babu ka to tunda Allah yana halitta ka babu ka kenan dan Allah ya ba matar ka da ko ya baka da bayan kun tsufa ba abin mamaki bane tunda kai lokacin da babu mahaifinka babu mahaifiyarka kana ina kai ko yanzu kana nan matarka tana nan kenan ba ku da bai ba shine mafi mamaki ba abin da fi mamaki kai lokacin da babu mahaifinka babu mahaifiyarka ko ko babu kakanka ma babu kakarka kakakin da ka gaba babu su a duniya to a wani lokacin kana ina a duniya Allah ya halice ka to yaya za a yi kai mamakin yanzu ga ka ga matarka dan Allah ya ba ku yaya kenan wannan shine mafi sauki wanda kuma ayoyi da dama za su zo waɗanda suka yi bayanin irin waɗannan waɗansu masu imani da suka yi irin wannan tambaya tambaya ta annabi ibrahim da ya ce allah ya nuna mishi yadda yake rayar da matattu da kuma hawariyun da suka nemi allah subhanahu wataala ya saukan musu da wato teburi na abinci kuma suka nemi wannan ta fuskar tambaya ta ban mamaki suna mamakin yadda allah zai yin abin da kuma sauran kisoshi da kissa ta zakariya da kuma yadda Maryam ta ce anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar ita ma ta yi mamakin Allah zai bata da alhali kuma ni bai taba shafar jikinta ba bai taba saduwa da ita ba da sauran dai irin kissoshin da suke bayyana da kuma dalilin da yake nuna cewa tasirin ido abin da mutum yake gani a ido ko da yana da imani bai kai abin da yake gani da idonsa ba wanda haka ne Allah ya halicci ɗabi'ar ɗan adam ba abu ne na suka ba da kissa ta annabi Musa da ya nemi ganin Allah Allah ya da ya bashi labarin bai ganuwa kuma ya yarda da haka amma sai Allah ya nuna mishi ga irin abin da zai nunawa da kuma tarihin da Allah ba annabi Musa mutanensa sun bata amma bai jefar da wato allolin attaura ba sai da zuwa iske su suna bauta duk da yake baya shakkar wato labarin da Allah bashi da tun lokacin da Allah bashi labari ya kamata ya jefar da allunan attaura amma bai jefar da su ba sai da zuwa gansu suna wato wannan abin da haka akwai misalai cikin alkur'ani da dama akan irin wannan mas'ala da yake lokacin mu ya dan matso za mu bar waɗannan matsalolin insha Allahu rabbul alamin sai a darasin mu na 21 tun da wannan shine darasin mu na 20 insha Allahu za mu zo mu ƙara bayani gurgudun abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko ya sanar da mu nan ya kamata mu dakanta ƴan uwa musulmai abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma akwai kuskure cikin sa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته